أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha ɗaya ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka kin ya dace wa 22 watan biyar miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto wannan darasi na bakwai a cikin littafin ulul amal wa kaifiyatul ilaj ko kuma ka kira shi da suna ad-darul akhirah imana bayani akan abin da ya shahi ranar lahira mana ranar ƙarshe kina a muna ma Allah godiya da ya ƙadarta mana haɗuwa a wannan lokaci bayan an kammala ibada ta watan ramadan azumin muka salloli karatattuka da sauransu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda ayyukan suka zamanto karfafu ne a cikin wannan wata sannan kuma abubuwan da muka yi na kusakurai ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana kenan sha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin littafin kai tsaye maliki cewa ina ga za mu tashi faj ta goma sha uku a safha thalisa ashar can ƙarshenta maliki cewa akhraja abu na'im an abid darda radiyallahu anhu qala abu na'im abu na'im yake cewa daga abu darda abu darda kuma sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abu darda yake cewa ya ahla dimashik ya tsaya a garin dimashik yake cewa ya ku mutanen garin dimashik ya ce istami'u ila qawli akhin lakum nasihun ku saurara zuwa ga maganar wani ɗan uwa a gare ku mai nasiha kenan dan uwansu ne sannan kuma ya zo ya musu nasiha akan cewa su zamanto masu taka tsantsan akan abin da ya shahi rayuwar duniya wannan bawan Allah da yi wannan kururuwa fajtama'u ilayhi sai mutane suka suka taru aka taru a inda yake faqala sai yake cewa mali arakum tabnuna ma la taskurun wa tajma'una ma la ta'kulun wa ta'maluna ma la tudrikun Abu Darda yake ce musu mali arakum tabnuna wai ya akai nake ganin ku kuna gina ma la taskunun wuraren da ba dawama za ku yi a cikin su ba bimana kuna gini irin ginin da mutum in ka kalli ginin sai kaga wannan bai da shirin barin duniya yace me yasa me kamar yana jan hankalinsu kar wannan abin ya zamanto abin da zai ja hankalinku ya raba ku da Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya sanya ku kumuna da aikinku game da lahira kena yake ce musu mali arakum tabnuna mala taskunu saboda diyan da ka gina karshe zai zamanto gado ne ga wasu su ma ya zamanto gado ne ga wasu haka dai za a rika tahiya ana wasu suna gadan wasu suna gadan wasu abinda Allah subhanahu wata'ala ya kadarta baka samu ka gina inda zaka zauna gini tsaka-tsaki imana idan Allah baka dukiya da yawa karka yi gini wanda yake akalli gini sai a wannan ginin bai ba a kai wata tsaka-tsaki ya yi amma kuma karka wuce gona da iri wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis to amma fa haddis din nan karka je wajen fa haddis din kuma ka wuce gona da iri wannan shine abin da addini kuma yake bayyana da shi ba kenan ka gina abin da yake tsaka tsakiya wa tajma'una ma la ta'kul yace ga kunan kuna ta tara abin da ba ku iya cinye shi ka tara dukiya ka tara kai ka san da izinin Allah in dai ba wata kadara ta ubangiji ba kai dai ka hi karhin abinci dan ka hi karhin abinci jikan ka hi karhin abinci tattaba kunnan ka ma hi karhin wannan amma sai kaga kuma mutum a irin wannan yanayin ya tada hankalin shi maimakon ya tsaya ya nutsu ya bauta wa Allah subhanahu wataala a bai da lokaci shi kawai duniya yake nema to wannan shine abin zargi tajma'una ma la ta'kulun yace wa ta'maluna ma la tudrikun sannan kuma kuna gurin abinda ba kwa iya kaiwa zuwa gare shi da da yana so ya rayu a duniya yayi rayuwa mai tsawo amma haka in baya yiwa ana cikin tahiya kai tsaye sai rayuwa sai ta datse daga ta yanke kuma shikenan babu wani labari wanda zai biyo bayan wannan sai kawai a ɗauke ka a kai ka abin ne ka shi ne kawai abin da ya saura to di yadda za ka yi gurace-gurace ka gama gurinka kai kana haɗaɗawa kana filan kana tsari amma kuma malakul mautu da Allah ya ɗora a kanka shi ma iya nan da mau'idin da aka ba shi dubawa kawai yake lokaci yake jira da ake na mutum sai rika tsara iya duba bakin gatai abu darda yake ce musu fa'inna man kana qablakum banaw bashidan ya ce ku sani mutanen da suka gabace ku sun yi gini gini irin wanda yake na alfahari gini mai ƙarhi na alfahari amma kuma yau ina suke babu su wa amalu ba'idan kuma sun yi gurace-gurace mai tsawo a cikin rayuwa amma yau da gobe ta sa yau babu su suma wa jama'u kathiran sun tara dukiya sun tara dukiya amma yau ina suke babu su ko da a ce duke tana nan amma wanda ya tara duke kuma baya nan ya ce fa asbaha sai suka wayi gari amaluhun gurura duk gurace-guracen da suke nasu tara su yi wane ne sai zama to kawai rudi ne kadai imana rudi ne kawai sun rudi kansu ne ba wani abin da suka samu na abin da zai kusantar da su ga Allah subhanahu wata'ala in ba rudi ba wa jam'uhum buran sannan kuma Allah hada dukiyar da suka rika ya zama to lalataccen abu ka tara ka tara ka yi wane ne amma kuma har yanzu ka kasa samun nutsuwar da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala yace wa masakinuhu qubura yanzu ga gidajensu gaba ɗaya ya zama kabari a gare su yanzu ka je ka duba irin misali gidajen adawa gidajen samudawa kaga ba magana wani ya gada ba da wanda ya gadan da wanda aka gadan gaba ɗaya babu kowa a cikinsu yau gidan a gidajen nasu da garin aka rika nema da kyar aka same su ƙasa ya rihe wajen mutane suna ta kai kawo a sama inda su suka rayu lokacin da suka rayu ana kwatanta musu su girmama Allah subhanahu wataala su kuma suka tada hankali suna cewa man ashaddu minna quwwa man ashaddu minna quwwa suna cewa wahi su karhi yanzu ga sunan ƙasa ta binne su da su da gidajen nasu gidajen nasu ya zama kabari a gare su sun zama to tarihi to wannan shine abin da malai abu darra yake ambatawa mutanen garin dimashi malai yake cewa fi hilyatil awliya in ka duba cikin littafin hilyatul awliya malai ce zaka samu bi lafzin akhar da wani lafazi na daban wa fihi zaka samu a cikin lafazin abu darda yake ce musu ya ahla dimashq ya ku mutanen garin dimashq yace antumul ikhwanu fid din yace ku ne ɗan uwana a cikin addini yace wal jiranu fid dari sannan kuma makwabtana a cikin zamantakewan gidaje wal ansaru alal a'da'i ku ne masu taimaka mini idan makiya sun zo yace ma yamna'ukum min mawaddati me yasa ba za ku nuna mini soyayya ba mi yasa ba za ku bi ba abinda nake kiran ku zuwa gare shi ya ce wa innama mu'nati ala gairikum ku sani cewa in ma zan nuna wani abu na ƙarhi to sai dai in nuna shi akan wani ba ku ba sai ce mali ara ulama akun yadhhabu ya ce ina ga malamanku suna ta mutuwa wa juhalukum la yata'allamun amma kuma jahilanku ba ruwansu da ilimi rayuwarsu kawai na duniya suke harakan aikinsu da harakan kasuwancinsu ya ce wa arakun kad akbaltum alama to kaffalu lakum bihi sannan kuma ina ganin ku kun ba da gaba gadangadan akan abin da shi ne zai zamanto likafani a gare imana shi ne zai zamanto ƙarshen rayuwanku wa taraktum ma umirtum bihi sannan kuma kun bar duk abin da aka umarce ku akan shi Allah ya ce ku yi kaza kun bari manzala sallallahu ya ce ai kaza kun bari an hana ku kaza kun ki halwa wa taraktum ma umirtum bihi yace ala inna qauman banaw mashidan yace ku sani yanda kuke ga kanku a yanzu kuna cikin lahiya kuna cikin wadata kuna cikin jin dadi ku sani cewa inna qauman an yi wasu mutane banaw mashidan wanda suka gina gidaje wanda suke mafi kololuwa imana gidaje masu ƙarhi na alfahari wa jama'u kathiran sannan ko sun tara dukiya da yawa sannan wa amalu ba'idan suka yi gurace-gurace masu tsawo amma ƙarshe ya yi labarinsu ya ce fa asbaha buniyanuhum qubura gidajen nasu sai suka zamanto kabarrukan su ne wa amaluhum gurura sannan kuma gurace-guracen su ya zamanto kawai rudi na rayuwar duniya kawai buɗi ne ba wani abin da suka aikata wanda zai kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ina jan kunnen ku saurara fata'allamu wa allimu ku yi karatu sannan kuma ku koya karatu bi mana ku a karan kanku ku karanta ku yi karatu sannan kuma ku karantar da waɗanda ba su iya ba a cikinku wannan shi yake sa al'umma ta tsira amma duk al'ummar da ta zo ta tara al'ummar suke jahile ne ba su da alaƙa da karanta addinin Allah to wallahi wannan al'umma al'umma ce rushashiya da haka yace fata'allamu wa 'allimu fa innal 'alima wal muta'allim yace fil ajri sawa ku sani da mai karatu mai malami mai karantarwa wal muta'allim da wanda ake karantar da shi fil ajri wajen samun lada sawa'un duka ɗaya suke mana wanda zai zo ya zauna saurari karatu da wanda zai karatun za su yi tarayya a cikin ladan da Allah subhanahu wataala zai ba su kenan dukkan mutumin da ya sa hamzari wajen zuwa wajejen da ake karatu to wannan mutumin kullum a cikin alheri ke kuma a cikin lada yake yace wala khaira fin nasi ba'dahuma wala khaira fin nas babu wani alheri a cikin mutane gaba daya ba'dahuma banda malami da mai koyon karatu babu wani babu na uku su duk wanda ba malami ba kenan ba mai koyawa ba sannan ba mai koya ba to wannan mutum babu alheri tare da shi wannan shine abinda Abu Darda ke riya mutanen garin Mashi malai ce wa qala Abu Darda radiyallahu anhu ibnu Adam ibnu Abu Darda yake cewa ya kai dan Adam ta'il arda bi qadamika ya ce taka ƙasa da ƙafafuwanka kaga za ka taka ta ƙasar ya ce fa'inaha an ƙalilin ƙabrak ya ce nan da ɗan lokaci kaɗan wannan ƙasar da ka taka ita ce za ta zamanto a matsayin ƙabarinka kana takawa kana fantamawa a saman ta ka kai ka kawo ka saba ma Allah ka yi wane ne ɗan lokaci ƙanƙane ya yi saura sai ka shi ka a cikinta tabbas ya ce fa'inaha an ƙalil dan lokaci kaɗan zai za su zama to a matsayin kabari a gare ka ya ce ibnu adam ya kai ɗan adam innama an ta'ayyamu rayuwarka gaba ɗaya 'yan kwanaki ne daga gu alisa ya suke wallahi ba ka isa ka ƙara ba ba a isa a ƙara maka ba a haɗa duniyan nan kaf lokacinka yana yi ta yaza ka babu zance a na huto daga waje kaza bari in isa waje kaza babu wannan in kaga ka isa to lokacinka ne kawai bai kare ba innama anta ayyam dan adam ka rika lissafa kullum cewa kai innahu kwanaki ne kilgabu fa kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka duk wata rana idan ta tahi to wani bangare ne naka ya tahi kamar misali wani misali wata takardu ne ko misali a ce wani littafin ne a ce adadin wannan takardu da suke cikin wannan littafin su ne adadin kwanakin da Allah ya maka a kowace sahiya duk ranar da ta tai kamar takarda ɗaya ce za a ɗauko a hudda daga cikin a aji gobe a hudda a aji jibi a hudda a aji ƙarshe wannan takardun komi yawansu sai sun gane kwanakinmu a cikin duniya a ilge suke kana zauwa duniya kwanakinka a ilge suke kwanakin adadin kwanakin da za ka yi da duk wunin da ya wuce to ya wuce a cikin rayuwanka ya tafi ya ƙare har abada ba zai sake komawa zuwa gare ka ba shi yasa kowane wuni yana shelanta wa ɗan adam cewa gani nan na taho ka amfana da ni in na wuce an ƙari to amma sai dai kash za ka samu da yawa daga cikinmu ba mu iya lissafa ko kuma an kara da irin wannan hatsarin da muke cikin shi ba saboda hatsari ne mai girma yanzu kai kana ga kwana ɗaya ba koyo bane ba kana jin daɗi wata ya kusa mutuwa a biya ka kana jin daɗi lokaci kaza kusa ƙariya a yi kaza kana jin daɗi kaza adam lokacin ka yana tahiya kuma kai ƙara farin ciki kake alhali baka san ba duk awa ɗaya idan ta wuta daga cikin rayuwarka ta wuta kenan har abada ba za ta sake dawowa ba kuma lissahin wannan awa ɗaya na saman kanka wani shi ne abin da yake wajibi a kan mu rika lissahi a kan shi sannan kuma mu rika kwana da irin wannan tunanin muna tashi da shi sannan ya ƙara cewa ibnu adam ya ce innaka lam tazal fi hadami umrika منذ سقطت من بطن امك yace kai dan adam ka sani cewa ma lam tazal baka gushe ba fi hadmi umrika kana nan kana rushe shekarunka kwanakinka watanninka yace munzu saqatta min batni ummika tirran da ka fado daga cikin cikin mahaifiyarka to kwanakinka tahiya ne kawai suke tahiya suke yi ko ba tsaya suke ba da aka kai ka yi ƙoƙari ka yi aikin da ya kamata a cikin waɗannan kwanakin kafin su ƙare kuma tabbas ƙarewa za su yi malai ce wa hada ma kada ya ƙudu hulu kumanu libnihi haisu ƙala lau ya ce irin wannan maganar ita ce lukman yake faɗawa ɗan shi lokacin da yake ce mashi aibu nai ya kai ɗanɗana innaka min yaumi nazalta ila duniya stadbarta duniya wasu takbaltar akhira ya ce ka sani ɗana daga ran da ka faɗo duniya istadbartar duniya ka ba da baya ka juya ka bar duniya kenan kana zauwa duniya zauwan ka yake da wahala shi kenan ka bata baya ka ba duniya baya wastaqbaltal akhirah ka fuskanci lahira kadarta gabas ita ce misali duniyar yamma kuma ita ce lahira to kana zauwa duniya yanzu ita gabas kayi mi ka bata baya ina kake huskanta yamma yamman nan kuma ina ce lahiranka kullum cikin tahiya kake dare da sahiya dare da yini kuma ƙarshe tabbas za ka cimma inda aka buƙace ka cewa ka cimma shi da haka kenan dukkan mutumin da ya zo duniya ya ba duniya baya kuma ya huskanci lahira ne sannan ke cewa fa'anta ila darin taqbalu alaiha aqrabu min darin tabta'idu anha yace garin da taqbalu alaiha kake huskanta shine aqrabu shi yake kusa zuwa gare ka min darin sama da gidan da tabta'idu anha kullum nisa kake kara mata ita ce gidan duniya ka kalli rayuwarka kawai kai a karan kanka ka duba ya ishe ka a matsayin izina kaga da ba haka kake ba tsawonka ba haka yake ba yanayin jikinka ba haka yake ba hurhuranka ba haka take ba kazanka ba haka yake ba yanayin watan jikinka ba haka ba yake kowane lokaci kana tahiya abin yana tahiya kana tahiya yana tahiya kana tahiya yana tahiya har sai an kai karshe babu kai ka kare iya adadin lokacin da Allah ya yanka maka ka rige ka cinye su in ka cinye su ko shikenan magana ta rige ta kare da haka mu yi kokari mu aikata ayyuka managarta a cikin kwanakin da Allah ya tsaga mana malai cewa anil hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yaqul al-hasan al-basri yake cewa ya ibn adam ya kai dan adam i'lam annaka ayyamun ma'duda ka sani cewa kai wasu kwanaki ne ilgagu misali Allah baka zaka yi kwana misali kwanaki dubu wani zai dubu biyu wani zai dubu biyu da kaza wani zai kaza wani zai kaza to wannan kwanakin kwanaki ne ilgaggu a ilge suke ba a kuskurewa ba a mancewa lissahin bai jagulewa yadda Allah ya rubuta maka a kwanakin da aka baka wallahi kwanakin suna kare kai maka gane sai ce fa'iza marra yawon din ranar ɗaya da ta zo ta wuce a cikin rayuwarka marra juz'un minka wani kaso daga cikinka ne ya riga ya wuce wa iza marral juz'a idan wani bangare daga jikinka ya wuce fayamurrul kul a hankali yau kwana ɗaya ya tahi wata ɗaya ya tahi shekara ɗaya ta tahi kana ka abin kaman ba kuyin bane ba wata ɗaya ka rika wallahi kwanan nan watan ya kama amma ka shi ya ƙare kana jin daɗi kana kaza kana kaza ashe baka sani ba rayuwar ka shi take ƙarewa to ka sani cewa kaɗan kaɗan inda yake ƙarewa shine zai kai zuwa ga fayamurrul kul gaba ɗayan kwanakinka sai su ƙare wa an ta ta'amal wa an ta ta'alamu alhali kuma kai kari gai ka sani cewa ƙarewa za su me ya kamata kai malice fa'amal fa'amal ka yi aiki ka yi aiki a cikin wannan kwanakin tun da dai ƙarewa za su ƙarewa za su baka da maganinsu baka da maganinsu ba yanda za ka yi ba yanda za ka yi ba wata makawa ba wata mafaka ba yanda za a yi kawai yanda Allah tsara na haka za a yi to me ya kamata mu mu tsaya mu aikata aikin alheri a cikin waɗannan kwanakin da Allah ya tsaga mana za mu rayu a cikinsu kafin waɗannan kwanakin su ƙare kuma tabbas za su ƙare malai ce wa sadaqal qa'ilu haisu qala yace mai faɗan wannan maganar da za a karanta a gaba yayi gaskiya yayin da yake cewa inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali yace muna farin ciki bil ayyami da kwanakin da muke rayuwa a cikin su naqta'uha muna yanke kwanakin ɗaya bayan ɗaya wuni yayi sahiya tayi rana tayi dare yayi ya wuce wannan wata gobe tayi jibi tayi gata tayi naqta'uha haka kwanaki suke zauwa ɗaya bayan ɗaya sai ce wa kulla yaumin maza duk kwanan da ya riga ya wuce yudni minal ajali yana kusantar da kai ne zuwa ga ajalinka yanzu yau ta wuce ranar sudu ko to mun ƙara kusanta ajalinmu gobe ta zo mun ƙara kusanta ajalinmu ana cikin haka sai ka ji an ce yau babu wani gobe babu wacce gobe jibi babu wani gata babu wani haka rayuwa za ta rikai tana tafiya har a wayi gari ka ji mutum yana cewa a irin sa'annin shi a cikin garin da magaram bai wuce mutum biyu ko mutum uku ina sauran suke kuma garin wai yana cike da mutane kamar da kake ga mutane a haka amma duka sun kare dauki ɗanmu yau a jawancin gobe a jawancin jibi a jawancin gata a jawan nan haka yau da gobe suka kare silat sai su biyu ko su uku shi ma a zamne yake mutuwa ce kawai ke jira za ka same shi ba watakila la haraka lau kawai a zamne yake a zamne yake kuma ko da hira za ka yi da shi zai ce maka mutuwa yake jira wannan shi ita ce duniya bi mana ko da kana rayan za a kai wasu lokutan da kai da kanka kasan me yake jira ka kai da kanka kasan me kake jira kawai wannan mutuwar ita kaɗai ce halli a gare ka kuma ita kaɗai ce rihin asirin da ubangiji zai maka saboda ko an barka a duniya ba wani abu naka ɗaya wanda a yanzu yake yi gaba ɗayanka ka tashi daga aiki ka in ta hatu salahiyatuka mana kamar kayi feri mene kunnanka bayyaji bakinka bayya iya ɗanɗan abubuwa ya ji daɗi hancinka bejin ƙamshi abubuwan na jikin daga gaba ɗaya iya adadin da allah ya musu na lokaci suna zama lokaci za su hasa aiki sai ka zamanto kawai ga kanan kai da kanka kana jin cewa gatan da allah zai maka shi ne kawai ka mutu wannan ita ce ita ce rayuwar duniya mala yace duk ranar da ta wuce ne ajalin mu ne muke ƙara kusanta yace fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan yace kai kokari kai aiki saboda ka entar da kanka qabla al-maut kahin ka kai zuwa ga mutuwa mujtahidan ka bada gugurmaya ka bada kokari da hamzari da dukkan wani abin da kake ga iya da tsada a rayuwarka don ka gyara wannan kabarin naka don ka gyara lahiranka don hisabinka yayi kyau tsakaninka da Allah subhanahu wataala saboda wani abu ne wanda la mahala ta minhu ba makawa dole sai yazo yace fa inna marribhu wal khusran fil amali da cin riba da asara duka suna da alaka da aikin da muka aikata a gidan duniya wani ya aikata aiki ya ci riba cin riba shine ya aikata aikin alheri ya samu alheri a wajen Allah subhanahu wataala asaran kuma shine mutun ya aikata ayyuka na barna a cikin rayuwar shi karshe kuma ya koma zuwa ga Allah sakamakon ya zamanto aljaza'u min jinsil amal iya irin aikin da ka aikata iya abin da za ka samu kenan ba a sake maka kamar yadda ka san mutum zai tafi gona ya shimka hatsi to bayan da za a yi iske gujiya ta hutu a hatsin da ya shimka shi ne zai iske aikin da ka aikata a na gidan duniya shi ne za ka iske ba wanda zai sake maka su yadda suke na aka suke da aka fa'in na marribu wal kusuranu fil amali malike cewa famin jahilina iya daga cikin jahilcin da muke da kamar da Allah ya wasafta dan adam cha innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai yawan zaluntan kan shi ne jahular kuma mai jahiltar haƙiƙanin abin da yake cikin al'amarin addini ne malice fa min jahalina bi qimatil waqti jahiltar da muka ma darajar lokaci yasa antar parenthesis yasa al'umru al'umru sune shekaru shekarun da muke yi rayuwar da muke yi mun jahilci haƙiƙanin abin muna ga wani abu ne wanda kawai ba komai bane ba sai ka je ka fada ka meke kawa kai awa biyu awa uku awa hudu wani sai ya hutu karhe takwas ya kai karhe sha biyu wani karhe daya kawai ana zaune ba abin da yake shi ba lahira yake nema shi ba duniya yake nema ba bal hasali ma sai dai ya zamanto kalubale mai girma akan rushe lahirar shi saboda da wahala ka zauna a fara ba kai da mutane ba abu ne mai wahala ayi da wani ayi da wacce ayi da wani ayi da wacce illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai kadan daga cikin wani Allah ma ni'ima amma mafi yawancin abin da yake faruwa in dai mutum ya zauna a fara to sai an yi hiran wani sai an yi hiran wacce sai an yi hiran kaza sannan banda awoyin naka da ka bata wannan awoyin sun tai a banza kuma lissahin awoyin nan yana nan a saman kanka gobe kiyama Allah zai tsaida ka a saman diddigenka ni'imar da na maka ta kwanaki sati kaza wata kaza shekaru kaza mi ka aikata a cikin su sai a gado ka kawai ga kana a fara ne kake zango kuma bi sifatin khasa garin da muke ciki anan iya da kyau mu sake tunanin da muke ɗauki da shi za ka samu da yawa daga cikin matasa ba sa neman duniya ba sa neman lahira kawai a zaune ne ake kaga mutum yana bin fada daga wannan fada ya kai wannan fada daga wannan fada ya kai wannan fada ya sha shayi ya yi wane ne ya yi da mutane a kalli kaza a kalli kaza shi kenan rayuwa haka kawai take tafiya shi ba kuɗi yake nema ba shi ba karatu yake ba shi ba wani aiki alheri bai ke shi ba wata hidima yake ma mutane ba haka kawai a zaune yake ya miki kawa saboda tsabagen rashin sanin kimar lokaci haka lokacin zai kare gaba daya to a irin haka ko a duniya ba labarin da zaka iya kai ba maganar lahira ba ba maganar lahira ba malaman hadara suke cewa hatta al-hadaratul gharbiyya lam tubna bin nas kaslanin ba kana ji ana can europe ba an yi wa yammacin duniya sun ci gaba an yi wa ne suna zaune suka ci gaba aiki suka yi yanzu lokacin da muke kai musulmi a matsayinka na musulmi da irin kimar da addininka ya karantar da kai da lokaci yake da allah ya maka ka duba girman ubangiji subhanahu wataala allah bai tsaya a nan ba sai da ya ta maka rantsuwa akan mahimmancin lokaci a cikin surori daban-daban ka ɗauki wal asr Allah yana rantsuwa da la'asar wasu malamai suka ce Allah yana rantsuwa da zamanin ne gaba daya Allah bayya rantsuwa da wani abu sai abu mai kima sai abu mai daraja bayan Allah rantsi da lokacin la'asar anan sai ce kuma wadduha Allah yana rantsuwa da lokacin hantsi dan a nuna maka kamar tsawon wunin gaba daya yanzu ce an maka magana akan lokacin la'asar yanzu an maka magana akan lokacin hantsi sannan kuma Allah ce wallaili iza yaghsha Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi wanda yake maka mahimmanci nuni maka akan mahimmancin lokaci sannan kuma da rana in ta huto ta yi kwallin kwal ita ma sai Allah ce wa shamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana da irin hantsi da zahiri take badawa duka waɗannan abubuwa Allah ya rantse da su saboda a nuna mana kimar lokaci da darajar lokaci sai ka samu mutum musulmi amma ba abin da ya rena a cikin rayuwarsu kamar lokaci ka ilga fadodin da muke zama a samansu za ka ga kai an kai matsayin da fada za ka ga tana liƙe da juna daga wannan fada sai wannan fada daga wannan fada mutane wannan fada sun haɗe da wannan fada saboda tsabagen kau a zaune muke to a duniya ba a kai labari a haka ba ma maganar lahira ba dole ne mutane a tashi a yi aiki wannan aikin in ba shi aka yi ba rayuwar duniya ba za ta yi kyau ba rayuwar lahira kuma za ta yi kyau ba mahimmancin rayuwanka da lokutan da Allah ya tsaga maka shine ka fahimci kimar da lokaci yake da ka yi aiki a cikin wannan lokacin don ka samu mutunci a duniya sannan kuma gobe kiyama ka zamanto daga cikin yan ajin tabarkalla a wajen Allah amma sai ka lalata guda biyu gaba daya kaga yaro a ɗauko shi a sa shi haraka na sana'a hannu ko wani harkar kasuwanci a nan da nan zai lalata shi koma gehe kawai ya zama tufara yake ɗorawa akwai abin takaici a cikin rayuwar uwayen da za su bar ɗiyansu wai fada ce za a yara ƙanƙana ɗan milu-milu wanda ba su san ma mai duniya take cewa maimakin su tsaya su yi karatun na duniya su yi karatun na lahira a ba za su yi ba kawai fada ce za a zo za a zo a sayi kujeru iri ɗaya marice tana yi za a zo a jera wannan kujeru har wanke su ake su sha hantsi wai saboda dai aka zo abubuwan komi ya zamanto muzayyan munakka saboda tsabagen kau ba a sami ake yi ba kuma wanda yara suna za a je da kwan ta baba da su wani an kaje mu wani inda ya bilitan da aka raba musu wani kat da mu wani wani sink da mu wani wani kaza haka za a gani amma kuma ga lokacin banda banna da wasa ba abin da ake a cikin shi su yaran su yi tsakatsakiyar su yi dattijan su haka za ka gani mafi yawanci ka latijanta misali ko da rayuwa ba ta yi ba ba kai abubuwan kirki ba daga farko yanzu matsayin da kai kai ko da aya ɗaya ce a sati ka samu irin wannan rafkekin ƙur'anin nan ka a riƙa dasa maka aya ɗaya a sati ka ganda Allah zai da rayuwarka amma sai ga hallo an zo an zamna sai da a zagiwa da a zagiwa da a yi da wacce a yi ta ba da tarihin da kuma tarihi mara kyau shi ma yau tarihi ne ka zub da kaca kai da kai ka shiriri ta ne kai ta yi abinda ya kamata ka rika roƙon Allah ya mantar da mutane wannan abin da kai a cikin kwakwalansu amma kuma za ka zo kana maimaitawa kana ba da labari wallahi muna da wasa da lokaci shi ne malaki cewa a nan famin jahalina bi imatin wakti ya ce al'umru ya ce nafrahu bi maghibi shamsin mi maghibi shamsi kulla yaumin muna farin ciki idan rana ta fada ana farin ciki rana ta fada daren wunin ya riga ya ƙare ya ce wa nahnu la nadari anna hadha nihayata anna hadha nihayata kull nihayata yawmin cewa ƙarshen kowane wannan fada ranar shine nihayata yawmin bi ma'ana ƙarewan wani yini min a'marina daga cikin kwanakinmu daga cikin shekarunmu sannan kuma abinda zai biyo baya shine lan ya'uda abadan wannan kwanan da ya wuce ranar da ta zo ta fadan nan har abada ba za ta sake dawowa safa'ihun tuwiyat takardu ne na aikinka wanda aka rubuta tuwiyat wunin yana karewa su haka tuwiyat an naɗin su an kare su za a kai a jingine su a ajiye su hallon gobe tana yi wata takarda sabuwa za a ɗauko hallon a rubuta maka aikinka na wannan wunin wunin yana karewa kai kana horin ciki kana wane ne haka za a yi ɗuyat za a limke wannan takarda ita ma hallon a kai a ajiye jibi hadafsu shai haka rayuwa take tafiya amma munan ana ta jin daɗi wata ya kusa mutuwa za a baka albashi wane ne ya yi wane ne an kusa wane ne da sauransu malin cewa a amalin uhsiyar ayyuka ne an kidaya maka su tsab an lissafa su an ajiye su ya ce wa an fasun tukarribuna ilal ajal lunwashi ne muke yi dukkan lunwashin da kai ka ja ka sako to wannan lunwashin da kai tukarribuna ilal ajal yana kai mu zuwa ga ajalin da Allah ya rubuta mana wa tub'iduna 'anil amal sannan kuma yana yana yana yana nisantar da mu game da burin mu da muke da irin na rayuwa kayi burin kaza kayi burin kaza so kake sai an yi wane ne sai an yi wacece kai ko baka san ba lunwashin da kake nan kake yin nan kaiwa da kawo wanda yake yi yana kusantar da kai ga ajalinka yana nisantar da kai game da gurace-guracenka na rayuwa da aka wajibi ne mutum ya san kiman lokaci wallahi lokaci iya da mahimmanci a cikin rayuwarmu sai dai abin takaici ba abin da muka rena sama da lokaci ba abin da muka rena sama da lokaci lokutan da Allah ya tsaga mana muke rayuwa a cikinsu inda za mu yi abin da ya kamata na abin da ya shahi rayuwa da abin da ya shahi addini da a duniyance mun wuce haka nesa ba kusa ba sannan kuma matsayinmu a wajen Allah da ya lullumka halin da muke sama a yau to sai dai kash ba mu san kiman lokaci ba babu abun wasa kamar lokaci wai mutum wa zai je a tura mushi a sa mashi wata seri wadda za ta yi awanni wata he ta yi watanni yana kallo a kaɗan a wuni sai ya ba ta awa biyar kuna makamancin wannan sai rika ta ai yana rage wuni ne ana rage nisan dare ana rage wane ne wai shi kwanakin da aka bashi da lokutan da aka bashi har sun mushi yawa yanzu abin da zai rage mai lokaci yake nema wannan wani irin jahilci ne wani irin jahilci jahilci ne wanda ya kai kimma kai wannan abin da kake ga kamar ya maka yawa a yanzu za a kai matakin da ɗan adam ran zai zo huta yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin dan lokaci kankani da adam yake nema amma sai ya rasa shi saboda lokaci ya riga ya wuce da ka mu yi kokari mu yi abin da ya kamata a cikin lokutan da Allah ya tsaga mana muke rayuwa a cikin su mala yace jaa fi kitabi qisaril amal yazo a cikin littafin qisarul amal libni abid dunya na ibnu abid dunya anna rajulan anshada hadhihi al abyat inda ba'd al khulafa wani daga cikin mutane ya waƙe waɗannan baitutukan da za a karanta inda ba'd al khulafa a cikin wasu daga cikin masu mulki ya iske wani shugaba sai yake karanta mushi waɗannan abiyat ɗin yake cewa a cikin waɗannan abiyat ɗin ya ce hayatuka an fasun tu'addufa kullama maza nafasun min hantakasta lahu juz'an ya ce a hayatuka yace ka sani rayuwarka anfasun tu'addu wasu ɗan lumfashi ne da ake lissafa maka su fa kullama madha nafasun duk lokacin da wani lumfashi ka ja ka sabke ya tahi yake ca minha daga cikin su yace in taqasta lahu juz'an ka rage wani bangare a cikin wannan rayuwar taka ya tahi har abada ba zai dawo ba yace fatusbihu fi naqsin wa tumsi bi mithlihi zaka wayi gari cikin rage kwanakinka wa tumsi bi mithlihi marece ta iske ka hallau ka ƙara rage kwanakin da aka baka sai yace famalaka ma'qulun tuhissu bihi zura'an yace me yasa bakka da tunani da kwakwalwa da hankalin da zai sa ka gane zura'an aibin da kake da ka gyara alhali rayuwar ta take tahiya take ko baba take ba me yasa ba za ka gane aibinka ba ka gane abin da kake yi na ba daidai ba ka gyara wanda wannan kuma shine karatu na farko dole ka san halinka yanayin rayuwarka ɗabi'ar rayuwarka kusancinka ga Allah alaƙarka da Allah subhanahu wataala alaƙarka da karatun addini ya zama to ka rika gyara miye kake da na matsala ka gyara miye kake na daidai ka ci gaba ka ƙara ƙaimi a kai amma rayuwar a yau mun yi lissafa aibin mutane sama da muke lissafa aibin kanmu za ga mutum ya zauna ya zagi wane ya zagi wacce ya zagi wane ya zagi wacce amma kuma shi a saman laihin yake dudu wanda ba ƙaramin tashi hankali ba ne ba ɓata ne na kirki a cikin rayuwa ya zamanto za ka riƙa lissafa aibin wasu amma kai za ka mance da aibin ka kenan kai kana gama kai baka mai wani laihin da har za a zo ka riƙa tunanin bari ka gyara ba malike cewa yumituka ma yuhissuka fi kulli sa'ati zai kashe ka abinda kake jin nan a cikin kowace sa'a kana jin kaza kana jin kaza kana jin kaza wannan abubuwan da kake ji yau da gobe a cikin sa kana tahiya zaka mutu yace wa yahduka hadin yake cewa la yuridu bikal huzaru sannan kuma wani fandararre zai zo ya fandarar da kai la yuridu bikal huza bayya san ka samu ni'ima at-tana'um bai so ka samu ni'ima a wajen Allah shine shaytan yana bibiyar rayuwanka ikaza kakkai kaza bari kaza Allah ya ce kai sai ce maka kakkai Allah ya ce bari sai ce a kakka bari abin nan ai a cikin shi rayuwa take da haka wajibi da ɗan ya rika lissafi da waɗannan abubuwa malai ce wa kana al-hasan al-basri yaqulu aidan ad-dunya thalathata ayyam duniya gaba ɗaya kwana uku ce da rayuwata da rayuwarka da rayuwarmu gaba ɗaya bai wuce kwana uku ba imana lissahin da za ka yi lissahin da kwana uku rak ya ce amma ams ya ce kaga jiya da ta wuce ranar juma'a kenan ko ya ce faƙad zahaba bi ma fi ta tahi da abin da ke cikinta ba za ta sake komowa ba har a ta da kiyama kenan jiya lissahin ta ya riga ya mi ya riga ya ƙari ya wuce ya ce wa amma gadan amma kaga gobe ya ce fala'allaka la tudriku yana yawa ba zan kai gobe ba yana yawa ba za ka kai gobe ba bakka da garantin cewa za ka kai gobe kenan karkata da hankalinka akan gobe ka yi zalimci ka yi cin amana ka yaudari mutane ka ci kudinsu saboda neman ka tara shekaru masu zauwa alhali bakka da garantin gobe za a yi da kai mutum nawa wanda yi ka karhi ya yi ka lahiya ya kwanta yana cewa za mu tashi gobe a ta yi kaza kwancin aka yi da shi amma ba tashi da shi ba da aka yi ba wa maki aka yi hawa da kai sai ya ce falyau mulaka ya ce kaga yau kaga yanzu shi ne naka mi za ka yi fa'amal fihi ka yi ƙoƙari ka yi aiki a cikin yanzu da kake da ita dai jiya ta riga ta wuce gobe kuma baka da garantinta yau kuma ga ka a cikinta to ka yi ƙoƙari ka yi aikin da zai sa kowanne da allah lahiya kenan wannan shi ne abu lissahin da ya bara ta kwanakin duniya kuma duk an kalli sa haka nan ne da ya wuce haka nan ba ko abin da ya wuce ko abin da kake cike ko kuma abin da zai zo a gobe abin da ya wuce ya wuce abin da zai zo a gaba kuma na Allah ne baka sani ba abin da kake ciki a yanzu shine abin da kake da shi kai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kafin wannan lokacin ya wuce malice wa kana uwaisul qarni rahimahullahu ta'ala idza qila lahu kayfa az-zamanu alayka idan ka ce wa uwais alƙarni idan ka tambaye shi yaya zamani ya yi da kai yaya kake ƙala sai ce kaifar zamanu alar rajuli ku ƙadarta mana yaya lokaci zai kasance akan wani mutumin da in amsa in ya mareci ta iske shi kamar yanzu misali ya zunnu annahu la yusbihu yana zaton cewa la'alla gobe da sahi bayana ya ce wa iza asbaha in kuma ya wayi gari gobe zanna annahu la yumsi yana tunanin cewa la'alla ba zai mareci ba za ta iske shi ba ya ce biyu ne fa mubasharun bil jannati aw mutane kala biyu ne ko ya zamanto an mushi albishirin da gidan aljanna ko kuma ya zamanto an ba shi bishara ta banza da gidan wuta ɗaya cikin biyu ne in ma haza wa in ma za ka babu wani guri na uku wanda za a ce a bari ajiye ka wuri ka za a ɗaya cikin biyu ne ya ce to halina da zamani wannan abin na ambata muku ne in na wayi gari ban na tsammanin zan kai marece in na iske marece ban na tsammanin zan wayi gari in na wayi gari ban na tsammanin zan kai marece haka yake cikin rayuwa to wannan kuma tunani ne da zai sa ka yi abin kirki tunani ne da zai sa ka ƙara samun kimsi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala misali yanzu mace ta iske ka kana la'alla zuwa gobe da sahiban nan kenan duk wata kes da take tsakaninka da Allah sai ka yi ƙware ka yi rigilan abu ka daidaita komi yanda ko da Allah ya kadarta maka mutuwa to shikenan babu matsala amma kana a zan yi a gaba zan yi gobe zan yi jibi zan yi wanda sai kasance ya kai ka cikin abin da ke na hallaka ne malik ya ce waltaka hassan ibn sinan yake ce wa haushab faƙala faƙala haushab li hassanin mutane ne guda biyu suka hassan ibn sinan da shi da wani mutum ana kira shi da suna haushab sai haushab yake ce wa hassan ya ce kaifa anta ya aba abdullah ya kai abu abdullahi yaya kake kenan ya kai hassan yaya kake kala sai yake cewa ma hala man ya mutu summa yub'athu summa yuhasabu yake cewa asbahtu qaribu qaribu ajali ba'idu amali yake cewa musibu amali hassan yake cewa fa kaifu yake cewa ma hala man ya mutu aka tambaye shi ya kake yace hali na halin mutumin da zai mutu ne summa yub'as in na mutu kuma tana ni zai summa yuhasab in an tara ni kuma za a mun hisabin abin da na kaddamar a gidan duniya yake cewa asbahtu qaribu ajali ni dai yanzu na wayi gari na ƙara kusantar ajalin da Allah ya mani ba'idu amali na ƙara nisantan gurace-guracen da nake da saboda kullum gurin dan adam misali adam yana kwana dubu to guri shi kuma na kwana dubu uku ne kuna makamancin wannan kenan kullum kake ƙara waye gari abin yana ƙara nisa da kai kuma kana ƙara kusanta Allah subhanahu wataala kana ƙara kusanta ajalinka sai yace ba'idu amali yace musiu amali kuma ina nan ina ci gaba da muna na aiki kenan hali na ba wani hali bane mai kyau kenan yana cikin halin zargin kanshi kuma haka ake so mutum ya kasance ya zama to kana jin cewa alaƙa ka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala kar ya zama to alaƙa ce mara kyawu wannan abu sai taimaka maka akan kullum ka ƙara kyautatawa ka ƙara gyarawa amma na cewa da ka ji tsoron Allah kana cato minai kaga wannan babu alaman kenan zaka gyara abubuwan da kake da ba daidai ko ba daidai inda ba tabbas kana cikin su babu wani wanda zai zo tsarkake kanshi cewa a shi wa halin shi da yanda yake tahiya 100 bisa 100 ne babu shi babu ma'asumi in ba annabawa ba duk wanda ba su ba zai yi kuskure zai yi daidai to wannan kuskuren naka la'alla ka yi kuskuren a cikin addini kuma kuma la'alla baka sani ba na kenan babu zancen maganar shantakewa ko kuma barin abin da na ga dama ko kuma ayo aini ba abin da nake yi wannan ba magana bace ta mutumin da yake da imani wa qila lirrabi'i bun bun husayn rahimahullahu ta'ala an ce wa rabi' ibn husayn kaifa asbahta ya aba yazid aka ce ya kawai gari ya kai abu yazid kala ya ce asbahna du'afa wa muznibin mun wayi gari muna masu rauni kullum dan adam yana wayan gari jikinka yana ƙara rauni in ka kai matakar ƙarhin ya ƙare to yanzu wayan garin za ka rage kullum rauni za ka ƙare muznibina mun wayi gari muna halin masu zunubi na akulu arzakana muna cin arzikinmu wa nan taziru ajalana muna jiran ajalin da Allah ya rubuta mana kullum muka waye gari haka nan ne arzikinka da Allah ya rubuta maka shine kake ƙara ci kuma ajalinka da Allah ya yanka maka shine kake ƙara sassaka kana kaiwa zuwa ga har sai ka kai ka dangane wa qila li ibrahim ibn isa al yashkuri malaka ta an ce wa ibrahim ibn isa al yashkuri an tambaye shi malam kaifa asbahta ya kawai gari faƙala sai ce asbahtu fi ajalin manqus na wayi gari a cikin ajali ragegge kenan na wayi gari ajali na yami na ƙara kusantar shi kwanakina sun ƙara ragewa ya ce wa amalun mahfuz na wayi gari a cikin wani aiki kiyayayye duk aikin da muke aikatawa ana kiyaye shi Allah ya ɗora wannan mala'iku sana suna kiyaye duk abinda wa inna alaikum la hafizin yace kiraman katibin suna kiyaye aikin da muke aikatawa ka tahi kaza kayi kaza ka ce kaza ka zauna waje kaza me kuka ce me aka tattauna Allah yana san abun bayya san abun duka iya na rubuce lissahi kuma zai zo iske ga tabbas yake cewa wa amalul mahfuz sai ce wal mautu fi riqabina kuma ga mutuwa a saman wuyanmu jiranmu kawai take tana jiran lokaci ya ce wal qiyamatu min wara'ina sannan abinda zai biyo bayan abin rayuwarmu ita ce kabari ne kawai zai biyo baya bayan kabari kuma kiyama tana nan tana jira ita ba sai ce wala nadari ma yaf'alu ma bina yace mu san bayan da Allah zai da mu mu dai ga halin da muke rayuwa amma ba mu san ba yaya al'amarin zai kasance mana idan muka iske Allah subhanahu wata'ala wallahi gogoro mai ba karama bace ba karka rubu cewa kana sallah kana wane a Allah yana amsa har zaka ji wani yana alfahari mu ne muka yi kaza mu muke kaza aikin da kai Allah ya amsa baka da garantin wannan can da Allah ke bada labarin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura can da Allah ke bada labarin cewa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin abin da suka aikata mai kyau ne a aikin banza ne suka yi muna alfahari muna jin daɗi ramadan ya ƙare mun yi azumi mun yi sallah mun yi kaza mu riƙa roƙon Allah ya amshi wannan aikin ba wani abin alfahari bane ba ba abin alfahari bane ba lalle kama Allah godiya akan haka amma ba wani abun ruduwa bane ba ka ci gaba da yin adda akan Allah subhanahu wataala ya amshi aikinka daga cikin halin magabata in suka yi Ramadan din nan sai sun bi shi da wata shidda tur suna roƙon Allah ya amshi aikin da suke a cikin Ramadan shiddan masu zawwa na gaba kuma ko biyar masu zawwa kuma za a yi ta roƙon Allah Allahumma ballighna Ramadan Allah ya kai mu Ramadan to mu halin ayoya yake wani na ga tunda da abin ya kare to halas mun huta komi zai komo rayuwa za ka komo normal abuwa su komo su ta yadda ya kamata yana ga rayuwa kamar azumin kamar wani tarnaki ne a gare shi kamar wani kalli yana samun shi iyaka a cikin abubuwa da yake so yi ta haka dai ga abin da ke cewa babban al'amarin ya ce wala nadari ma ya fa'arullahu bina ba mu san yadda Allah zai damu ba kala rajulin li muhammad ibn wasi wani mutum yake ce muhammad ibn wasi yace kaifa asbahta yace ya kawayi gari yace na nawayi gari kake tambaya yace ma zannuka bi rajulin me ya tsammani ka game da wani mutumin da yartahilu kulla yawmin marhala ila al-akhirah yana yana datsa ko yana cin a kowane wuni yana cin wani zango ila al-akhirah zuwa lahira kamar daga nan ka tashi ka sai misali za ka ta agaris ne a cikin wuri tahiyar da za ka yi kullum kana ƙara tahiya kana ƙara kusanta inda za ka tahi ajalinka kenan kowace sahiya ƙara tahiya muke muna tahiya ne muna tahiya ƙarshe za mu kai mu dangana gak da inda rayuwar ta zo ƙarshe kuma tabbas mutuwa za mu yi malai cewa sadaqa alqa'ilu haisu qala yayi gaskiya mutumin da yake fadan cewa nasiru ila alajali fi kulli lahzatin wa ayyamuna tuqwa wa hunna marahilu yace nasiru muna tahiya ila alajali zuwa ga ajalin da Allah kadarta mana fi kulli lahzatin a cikin kowane kiftawa ido a cikin kowane segon ƙara kusantar lahira ne muke wa ayyamuna kwanakin da aka ilga mana tuduwa ana nan ana ana limke wannan kwanakin wa hunna mara'il su kuma kwanakin zango zango ne kwanakin yarinta ka kai inda za a kai matsayin da za a dora maka alƙalami duk abin da ka aikata za a rubuta maka shi kana tahiya a haka ana tahiya a haka har matakin kana da ƙarfi kana kaza har ka kai kai rauni wa hunna mara'il sai ka ce wa ma asbaha at-tafriqu fi zamani shiba yace kash mi ya kai bannan lokaci da wuce gona da iri fi zamanin siba a kwanakin da aka yi na yarinta kwanakin yarinta ba kuwa bai ke kai labari za ka samu mutum ya tafi ya shiga wani abu na daban wanda wannan abin da zai shiga za ka samu abu ne wanda kwata-kwata zai raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala zai raba shi da Allah ba kowa ba yake ƙuruciyar rayuwar shi kaga ƙuruciyar ta tafi a cikin abin da Allah yake so illa man rahima rabbuka wa qalilun ma wallahi matashin da ya samu kanshi a masallaci da wuraren karatu ya rika ma Allah subhanahu wataala godiya Allah kadai sai irin alherin da ubangiji ya wace ka da shi nawa daga cikin mutane za ka za ka samu rayuwar da kusan shekaru 40 na harin nan ko 50 na harin nan kawai a cikin wani yanayi ne yake su ko kuma ka ga mutum rayuwar ta kai ya haura shekara 50 amma kuma bai dangana ba da da shiriritar da ya saba yake a da har ta kai matsayin da mutum zai rika kwatsewa da ɗan shi a wuraren da bai kamata ba mutum mai hurhura irin shi a ganshi a wannan wajen haka ke faruwa daga mutum ya hankali da rayuwar kuruciya a irin wannan yanayi in ba kai hankali ba baka saba da aiki alheri ba ka ja ka tahi to wallahi sai in Allah maka gidan kurkuku man shaba ala shay'in shabba alai so da yawa mutum akan abin da ya tashi akan shi zai tsufa uruciyarka uruciya ce ta mutanen da ba su da ba su kiyaye haƙƙin Allah ba ko daya to la in ba kai hankali ba haka zaka tsufa a rika cewa nan ya ya tsufa amma dai amma ba ba ba dadi ce dattijin banza ne ko kaza kaza ne kaji maganganu makamantan wannan da haka mutum ya hankali da duniya rayuwar nan wama asbahat wama asbahat tafriqu fi zaman shiba mal yace fa kaifa bihi wa shaybu lirra's sha'in to ina kuma za a zo hallo ayi tashiririta wa shaybu ga hurhura nan lirra's game da kanka da gemunka sha'ilun sun bujuro bimana hurhura ta kullu a saman kanka ta kullu a saman gemunka hurhura ta kewaye ka wani har a saman giran shi hurhura ce amma kuma har yanzu bai dangana da duniya ba to sai ka samu a wannan lokacin muhallaku nan ma ana ana ta wasa malai ce farhan min ad-dunya bizadin min at-tuqa kai kokari ka bar duniya bizadin da guziri guziri na tare duniya ko na mulki a yace min at-tuqa guziri na tsoron Allah fa umruka ayyamun wa hunna qala'il umruka rayuwarka da kake gani ayyamun ɗan kwanaki ne wa hunna qala'il kuma ɗan kaɗan ne ba su taka rasa kariya ba bai wuce ba a ce yanzu wani ya mutu shi ke da kawai yanzu daga ƙari ramadan sati guda da wasu 'yan kwanaki kaɗan kwana goma ko kwana goma sha ɗaya mutanen da muke rayuwa da su nawa suka mutu kusan sati aka yi ana zuwa makwanta ana zuwa ana zawa aje abin ne wani aje abin ne wacce aje abin ne wani aje abin ne wacce iya adadin rayuwa kenan ko baka san mana ka yaushe ne ni musamman na yaushe ne bai da kusa bai da nesa ba inda kuka sa da hannu da Allah cewa sai ka sai ka kai shekara kaza kaji mutum yana cewa ai in muka girma za mu gyara ai in na samu kaza zan gyara an na kai matsayi kaza zan bari an na samu dukiya adadi kaza zan yi kaza ai na kuke da Allah za ka kai wannan matsayi ko za ka yi wannan matsayi a wannan dukiya ko a mulkin ko a kaza duka babu gurace gurace ne kawai malaci wa kana muhammad ibn wasi idza arada an yanama wanda daga cikin magabata muhammad ibn wasi shi in yazo barci ga abin da yake cewa qala li ahlihi zai ce wa iyalin shi qabla an ya'khudha madja'ahu kan ya dauki matalashi ya kwanta zai ce astaudi'ukumullah ina muku ban kwana da Allah bimana na bar ku na bar na bar wakilcin kulawa da ku a hannun Allah astaudi'ukumullah na bar ku da Allah bimana na bar ku a hannun ubangiji Allah kullu da rayuwarku zai ce ma iyalin shi ya ce fala'allaha an ta kuna maniyyati allati la'akumu fiha ya la'alla wannan barcin ya zamanto mutuwa ta wadda ba zan tashi daga cikinta ba ya ce fakana haza da abubu idza aradan nau wannan shine sabon wannan muhammad ibn wasi duk a lokacin da ya nuhaci barci malik cewa qala bakar ibn abdullah al-muzani li rajulin bakar ibn abdullah al-muzani yake cewa wani mutum yod'a ana kiran shi da suna abu jamila maisara bin yaqub al-kufi ya ce ya aba jamila ya kai ababan jamila kaifa anta ya kake a cikin rayuwar nan kala ana wallahi haka za ya ce ka gani ka gani na haka kauniki ya ce ka rajulun madin urkau kawo mutum ne wanda ya meke wuyan shi wasaifu alaiha kuma an sa takobi mai kaihi a wuyan yantaziru mata tudrab urkahu yana jiran yaushe za a buga kamar wanda za a misali za a mai haddi ya meke wuyan shi haka an zo an ɗora wannan takobin a sama kawai jiran umarni ne ake kawai a buga kuma haka nan ne kai ma lokacin mutuwa kai zo kawai kai tsaye mutuwa za ka yi ba ta ka shiga cikin magagin mutuwa baka mutu an ga kwana kaza ana ta gurgurma da malakul maut a daga yazo doka ne kawai zai yi ta yi ba wani magana Allah shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah taimake mu yin abin da ya kamata a cikin lokutan da Allah kadarta mana rayuwa a cikin su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kana insha Allah sauran karatuka na ranar litinin umratul ahkam ranar talata al'adabul mufrad ranar laraba rijal wa nisa haular rasul ranar alhamishi littafin tauhidi mu kenan karatukan gaba ɗaya insha Allah wannan sati kenan za a yi su na kuma sannan malam umar shi ma gobin Allah da zai fara gobe ranar yawa gobe lajibu yana za a fara da riyar salihin a bakin tasha insha Allah